أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaman magodiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama halarta a wannan yammaci na litinin takwas ga wannan wata na sha'aban ne ko hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda yau majalisi ne na tafsirin alqur'ani mai girma da za mu tashi farkon suratul haqqa mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية بايم بسم الله الرحمن الرحيم ألا مدوك كن سركي يتشي الحاقة الحاقة إني دقا تشكين سونا ينتاشن القيامة كما يدى ألا مدوك كن سركي يكراتا أو نورن دا الصاخة دا الطامة دا القارعة دا كما الواقعة an ambace ta ne da sunan alhaka don a nuna tabbata kasancewar tashin alkiyama da yin sakamako tsakankanin masu imani da wanda suka kafurce mahalla ina fata mun gani kenan an ce mata alhaka ne saboda duk abin da Allah ya yi alkawali da shi akan masu imani na rahama da tsira da samun gidan aljanna zai tabbata a wannan rana sannan duk abin da Allah ya yi alkawalin wa'idi da shi akan kafarai na azaba da walhalu a wannan rana zai tabbata ga wanda suka kafirce ma'ana malhaqa menene alhaqa me ake nihi da tashin alqiyama wama adraka malhaqa kuma wa ya sanar da kai menene alhaqa shine tashin alqiyama malamai da dama suka ce idan aka ce wama adraka malhaqa wa ya sanar da kai menene alhama na farko don a nuna maka girman tashin alkiyama istifham ne na a jawo hankalinka ka gane matsayi da irin girma na wannan yini na tashin alkiyama sufyan bin uyayna yace dukkan abinda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma adaraka to zaka ga Allah madaukakin sarki ya bada labarin abin sabanin wa mayu dirika shi wa mayu dirika za ka gaba a bada labarin abin ba ina fata mun gani ka ganin allah maɗaukakin sarki sai ce wa ma a jara kamar haƙa sai ce kazzabat samudu wa adun bil qari'a kaga wannan shine amsa wa ma adraka mal haqqa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a wani wurin wa ma adraka ma hiya narun hamiya kaga da yake adraka ne sai aka labaka labarin ma hiya menene ma hiya sai aka ce mi narun hamiya haka Allah madaukakin sarki yace wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr me ya sanar da kai me ake ce lailatul qadr sai Allah ya bada amsa lailatul qadri khairun min alf shahr thumma ma adraka ma yawmiddin sai Allah ya ce mi eh yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idin lillah ina fata mun gane amma can sai Allah ya ce wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba wa ma yudrika la'allahu yazakka kaga baba da bayan abu ina fata mun gane amma duk inda adraka tazo zaka ga Allah yayi bayanan me ake nufi da Allah ya ce kazzabat samud samudawa sun karyata da su da adawa alqari'a sun karyata rattashin alqiyam an ce mata alqari'a ne saboda tana kwankwasa zuciya a wannan rana ta hanyar sa firgici da tsoro ga duk wanda bai imani da Allah madaukakin sarki wa amma samud amma su samudawa fa uhliku bit taghiya sai aka halakar da su bit taghiya da tsawa mai tsanani wadda ta wuce iyakar duk wata tsawa da ka sani da ita Allah subhanahu wataala ya halakar da su wa amma adu amma su kuma adawa fa uhliku bi rihin sarsarin atiya an halakar da su ne bi rihin da wani irin iska sarsarin wanda yake ɗauke da tsananin sanyi tattare da shi gashi kuma da ƙara da ƙogi atiya mai tsanani a kansu sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma Allah ya aiko wannan iska alaihim a kansu سبع ليال دري بقي وثمانية أيام حسوما da kuma yini takwas husuman da ɗake biyar ɗaya babu fashi a cikin wannan iska da Allah ya turo musu don hallakar da su fatar alƙawma fiha sara Allah ce to za ka ga mutanen fiha a cikin wannan azabar ta iska sar'a sun faɗi suna kwakwance ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kai ka ce kututturin da binne ne kawiya da suka faɗi suka yi kwakwance gaba da su tsananin azabar da Allah ya musu sakamakon kafirce mishi da suka yi fa hal tara lahum min baqiya shin wai kaga wani saura da ya saura daga cikin su wane ne ya ga wasu daga cikin yahudawa ko samudawa babu wannan tambaya ce da ke nuna cewa Allah ya halakar da su babu wani abun da ya rage a cikin su bale a same su saboda kafirce mu Allah madaukakin sarki da su waja fir'aunu wa man qablahu sannan fir'auna yazo fir'auna dai mutana annabi Musa da Haro waja fir'aun fir'aun shi ma yazo wa man qablahu da wanda suka gabace shi na al'ummomi wanda yake su ma kafirai ina fata mun gani amma al-imam Amr Abu Amr da al-imam Yaqub da imam al-Kisai sun karanta wannan waje a fir'aunu suka ce wa man qibalahu idan aka ce wa man qibalahu da wanda ke tare da shi fir'auna ya zo da rundunar shi da wanda ke tare da shi in ku aka karanta ta kamar yadda sauran qurra'atin suka karanta ta waje a fir'aunu wa man qablahu sai kasance fir'auna ya zo wa man qablahu da wanda suka gabace shi na cikin al'ummomi wal muqtafika da wanda aka kifar da kasassu su ne aka kifar da kasassu mutanen annabi ro kenan al mutaqallibat wanda Allah ya dauki kasassu ya kifar da su su ne mutanen annabi ro bil khati'a sun zo da kuskure da laifi da banna shine yin shirka da Allah madaukakin sarki wa asaw rasul rabbihim sai suka saba ma manzon ubangijinsu suka ki su mishi da suka ki su imani da shi suka ki su mishi biyayya fa akhadhahum sai Allah ya damke su akhdatar rabiya damka mai tsananin gaske inna lamma taghan ma lalle Musa Allah madaukakin sarki lokacin da ruwa ya wuce iyaka hamalnakum fil jariya sai muka dauke ku a cikin jirgin ruwa yana Allah yana tuna musu ni'imomin da yayi akan iyayensu da kakanninsu wanda su ne asalin aifuwarsu a yanzu ina fata mun gane mutanen annabi nuh kenan alaihi salatu wassalam lokacin da suka kafirce mishi suka ki su yi imani da shi su mishi biyayya sai Allah ya kori annabi nuh alaihi salatu wassalam yayi batu jirgin ruwa kenan har suna mashi izgida yadda suka so yana yin batu a garin da babu teku babu abin da ke kama da ashe lokacin Allah ya ga dama azabtar da wanda suka kafirce mishi ina fatan mun gane shi yasa Allah madaukakin sarki yake bada labari a cikin suratul qamar yadda Allah ya musu ko fa fatahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyuna فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر lokacin da Allah ya ga dama halakar da su yasa annabi Nuhu yayi kwale-kwale jirgin ruwa Allah ya ce ya doka daga cikin kowane irin dangi na halittu kala biyu mace da namiji masu imani kadai za su tsira a cikin wannan jirgin ruwa duk wanda bai shiga jirgin wannan ruwan nan ba to ba zai kasance daga cikin wanda za su tsira ba bal zai kasance daga cikin wanda suka halaka kenan Allah yake bada labari inna lamma taghal ma na daga cikin ni'imomin da muka ku muka muku ku mushrikan makka wanda za ku la'akari da su da za su sa ku yi imani da Allah maɗaukakin sarki lamma fagal ma lokacin da ruwa ya wuce iyaka sama na zub da ruwa sannan ƙasa ta buɗe ƙofofi ruwa na fitarwa ruwan sama da ruwan ƙasa suka haɗe lokaci ba Allah ya ce hamanna ku fi jariya mun ɗauke ku ne a cikin aljariya jirgin ruwa domin mu samar da ku ana gaya ma mushrikan makka ne don a tuna ni'imomin da aka yi akan iyayensu da kakanninsu wanda iyayensu da kakanninsu su ne sanadiyar samar da su a doron ƙasa linaja'ala halakum tazkiya mun yi haka ne domin mu sanya tsamar da ku da muka yi ku masu imani da hallakar da kafirai da muka yi ya kasance tazkiya izina da abin ɗaukar wa'azi akan ku wanda ku yi ko ya kasance mun yi haka ne mun barbatan ne saura don ya zamanto izina da kuma ɗaukar wa'azi ga wanda suka zo suka gaida yake wasu malamin ma suka ce ana nufin Allah ya baro sauran batina ne a doron ƙasa da suke yawo wanda suke kai da kawo da ku don ku ɗauki izina ku iya tuna irin ni'imar da Allah ya muku ta hanyar tsabar da kakannu kuma ga shi yau kuna yau a cikin jirgin ruwa ina fata mun gane shi yasa Allah madaukin sarki a wurin asura yake cewa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala dhuhuri thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa nurun Allah yake cewa ayatul lahum anna hamalnahum kum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulki al-mashhur wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu kenan Allah madaukakin sarki ya baro sauran jirgin ruwa ni'ima a gare ku don ku tana irin yadda ya tsirar da kakanninku a wancan lokacin na annabi no alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce fa idza nufikha bis-sur nafthatun wahida wa humilatil ardu wal والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ألا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة إذن أكي بوساء أتكنك أهو بوساء دايا دايا وحملت الأرض سيأتو كيكاسا والجبال ددواسو فدكتا دكة واحدة سيأهدا سؤالكي سنكي وغدا إنا فاتمون غاني malamai suka ce to wace busa ake ne busa ta farko ko busa ta biyu so da za a yi busa ta farko da zai sa mutane gaba ɗaya su mutu babu wanda zai saura da rayuwa a cikin doron ƙasa sannan za a yi busa ta biyu wadda mutane gaba ɗaya za su tashi su tsaye gaban ubangijin subhanahu wa ta'ala ko shakka babu ayat tana nuna cewa busa ta farko ake bi saboda siyakin aya da abin da zai zo na gaba ko ya zo na gaba na ayoyin da suke bayyana haka za a yi busa busa guda ɗaya wanda a sanadiyar wannan busa gaba ɗaya halittu duka za su mutu babu wanda zai yi saura daga cikinsu ina fata mun gane sannan ƙasa da ita da sammai gaba ɗaya ƙasa da duwar wasu gaba ɗayansu Allah zai haɗe su da juna ya nike su nikewa guda ɗaya ta yadda za su zama to kura abin shekewa wa umilatil ardu wal jibal fa dukkata dakkatan wahida fa yawma idhin waqa'atil waqi'a to a wannan yinin fa mai afkuwa ta afku shine tashin qiyam kenan ranar da zaka ga haka ranar da za a yi wannan busa ranar da duwatsu da ƙasa za su gami a nike su matukar nikewa to a wannan yinin mai afkuwa ta afku wan shaqqatis sama'u rannan sama za ta tsage ta dare fahiya yau irin wahiya a wannan yinin ita sama za ta kasance mai rauni ce bayan da tana da kwari bayan da tana da ƙarfi wal malaku ala arja'iha su kuma mala'iku a wannan lokacin suna sasannin sama gyaffan sammai kenan wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya rannan kuma mala'iku guda takwas ne suke ɗauke da al'arshin ubangijinka kenan mala'iku guda takwas za su sauko sana ɗauke da al'arshin Allah maɗaukakin sarki wasu malaman suka ce wai ba ana nihin mala'iku guda takwas ba sahu sahu ne na har mala'ika takwas sahun mala'ika guda takwas wanda babu wanda ya san adadin su sai Allah maɗaukakin sarki amma dai malamai suka ce abin a bar shi kamar yadda yake irin wanga abin ba ka iya hango shi ta hanyar ijtihadinka Allah dai ya ce a ran nan mala'iku guda takwas za su zo suna ɗauke da al'arshin Allah maɗaukakin sarki kuma mala'iku Allah ya yi su halittu ne da haske kuma masu ƙarfi masu girman gaske abin da ke nuna girman mala'iku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga mala'ika jibril su biyu a yadda Allah ya halicce shi a rayuwar shi ya gan shi nan duniya sannan ya gan shi lokacin da aka yi isra'i da miraji da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya ga mala'ika jibril da yadda Allah ya halicce shi yana da farkaki 600 kuma ya rufe sararin samaniya saboda girma imana da zaka aga kanka sama ba zai baro maka sauran da zaka ganin samaniya ba saboda yadda Allah ya shi da girma kaga mala'ikun Allah suna da girma wanda babu wanda ya san girman su sai Allah madaukakin sarki ina fata mun gane kenan wannan ke nuna mala'ikun da suke dauke da al'arshi mala'iku ne guda takwas masu ƙarfin gaske masu girman gaske kamar yadda imamu abu dawud ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau min hadisi jabir ibn abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala daga hadisin jabir dan abdullah lalle manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi yace udhina li an uhadditha an malakin min malaikati Allah ta'ala an bani izinin in ambata muku dangane da wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah madaukakin sarki hamalatul arshi masu dauke da al'arshin Allah ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة abin da ke tsakanin kunnan mala'ika ɗaya da ke cikin mala'ikun da ke ɗauke da rashin Allah abin da ke tsakanin kunnan shi da kafaɗa shi tafiya shekara dubu dubu bakwai saba'omiyati a ko saba'omiyati a shekara ɗari bakwai abin da ke tsakanin kunnan shi da kafaɗa shi da za a yi tafiya ratan da ke tsakankaninsu ta hiyar shekara 700 wanda ke nuna cewa mala'ika na yana da mi yana da girma kuma yana da ƙarfin gaske yau mai izin tu'radun a wannan rana ku mutane za a bujiro da ku la takhfa minkum khafiya babu wani abin da zai koyi daga gare ku na ayyukan duk wanda ya aikata aikin alheri zai samu sakamakon aikin alheri wanda kuma ya aikata aikin sharri za a sakan ya mishi gwalgwadon abin da ya aikata na sharri sai Allah ya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Allah madaukakin sarki ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma duk wanda aka bai aka bashi littafin sa bi yaminihi da damarsa sai ya kulu ha'u muqra'u kitabiya zaka ji yana cewa ha'u ku zo ku kalli littafina yana mai farin ciki yana mai jin daɗi saboda abin da ya gani na kyawawan sakamako a cikin littafinsa babu wani mutum daga cikin mutane face sai an ba sa littafinsa ko ya kasance littafinsa a hannun dama Allah ya samu daga cikinsu ko ya kasance littafinsa a hannun hagun Allah tsare mai kiyashe mu to wanda ya samu littafinsa da hannun dama zaka ga yana alfahar yana jin daɗi yana murna har yana ce ba ƴan uwan shi masu imani ha'u muqra'u kitabi ha'u fi'lul amr ne an gane ko bi ma'ana khudh ku riki littafi ku karanta ku ga abin da ke cikin shi na sakamako na alheri inni zanamtu anni mulaqan hisabi dama ni na tabbatar cewa zan haɗu da hisabi na kuma hisabi mai kyau saboda zannan nan bi ma'ana al-yaqin ba wai ta zato bace ina fata mun gane ba ta shakku bace ba zanna ce ta al-yaqin na tabbatar ina da yaqinin zan samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah madaukakin sarki fa huwa fi 'ishatin radiya shi kam mai wannan halayen wanda zai samu takardarsa da hannun dama har yana jin daɗi da irin wannan murna fa huwa fi ishatar radiya yana cikin rayuwa radiya yardadda irin wanda yake so ta gamsar da shi fi jannatin aliya a cikin aljanna madaukaki qutufu hadaniya ababan da ake tsinka a cikin ta na kayan marmari daniyatun makusanta bi ma'ana in kana tsaye zaka tsinka in kana zamna za ka tsinka in kana kishin gida za ka tsinka haka wanda ke kwance za ka tsinka babu wani abin da yake nisa daga cikin ababen marmari na 'ya'yan ci da cikin gidan aljanna da za ka sha wahala wurin tsinko shi a kowane yini a kowane a kan kowane yanayi ka samu kanka za ka tsinka ka ci shi ka amfani da shi kulu washrab sannan sai a ci da su kulu ku ci ni'imomin da ke cikin gidan aljanna duk daga dangin ababe na ci washrabu sannan ku sha daga cikin dangin ababen sha na cikin gidan aljanna bima aslabtu sakamakon abin da kuka aikata na ayyukan alkhairi fil ayyamin khaliya a cikin kwanakan da suka zara suka gabata na kwanakan duniya kenan wannan sakamako ne na musamman Allah zai muku akan ayyukan da kuke aikatawa na alkhairi a nan gidan duniya sai Allah ya saka muku da su da kake da mafi kyawun sakamako a nan kuma gidan aljanna shi yasa Allah madaukakin sarki yake bayyana wa nurin cewa fa amma man uti kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi bin umar qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da manci Allah su tabbata a gare shi yake cewa yudi inna allaha yudnil mu'mina lalle Allah maɗaukakin sarki zai kusanto da mummuni fa yada alaihi kanafahu sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa tsaransa da sutirarsa kenan Allah zai suturta sa wa yasturuhu ya suturta fa yaqulu sai Allah ce da shi a ta'arifu dhanba kaza a ta'arifu dhanba kaza shin ka san zanubi na kaza da ka aikata ka san zunubi kaza da ka aikata fa yaqulu na'am ayya rabb sai ce eh na sani ya Allah madaukakin sarki hatta qarrarahu bi dhunubi haka Allah zai yi ta da shi har ya tabbatar da shi akan laifukan da ya aikata ina fata mun gane wa ra'a fi nafsi annahu qad halaka har ya ga cewa shi kam ya halaka zancen shi ya kare qala sai Allah ce da shi satartuha alayka fid dunya na satarta ka akan wannan laifuffukan a gidan duniya wa ana aghfiruha laka yau kuma ni kam zan gafarta maka da laifukan nan a yau wa yu'ta kitaba hasanati sai a bashi littafin kyawawan ayyukansa wa amma al-kuffar amma su kuma kafirai wal munafiquna da munafikai fayunada bihim za a yi shela da su ne rattashin alqiyama ala ru'usul khala'iq ala ru'usul khala'iq akan kowa da kowa gaban kowa da kowa a ce ha'ula illazina kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne wanda suka yi ƙarya akan ubangijinsu ala kushurara la'anatullahi ala zalimin la'ana Allah ta tabbata ga wanda yake azzalimai kaga ashe kaga mumin wanda ya imani da Allah ko da akwai wasu laifuffuka da ya aikata tsakankanin shi da Allah wanda babu wanda sani sai shi sai ubangiji a gobe alkiyama Allah zai mishi hisabi mai sauki ya kira sa sai shi sai Allah ya sanya sutura wanda babu wanda ya san me ke gudana tsakankanin shi da ubangiji sai shi sai Allah Allah ya ce baka aikata laifi kaza ba wata rana a daidai wuri kaza da yanayi kaza ya ce ina yi haka kuma baka aikata laifi kaza ba a lokaci kaza da kaza da kaza ya ce ina yi hakan ya ubangiji har ya rika ganin cewa to tashi ta kare saboda ana ta kilgo mashi laifuffukansa ya tabbatar da cewa kuma ya aikata aikin sai Allah ya ce to ni na satarta ka a gidan duniya babu wanda ya sani dan haka a yau ma zan gafarta maka in yafe maka haka kenan yana da kyau mutum ya nisanci yin sabo in kuma ya abka cikin sabo ya nisanci bayyana sabo gaban mutane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun dukkan al'ummata ana sa ran Allah madaukakin sarki ya musu afuwa ya yahe musu sai masu bayyana laifi wanda zai rika sabo a hili baya jin kumya kowa bale ubangijin shi Allah madaukakin sarki irin waɗannan mutanen ba sa daga cikin mutanen da ake sa ran Allah ya yafe musu akan laifuffukan da suka mutu suna aikata amma kam idan ma kayi a boye kayi lalata ka kayi shiru ka satarta kana nadama kana mai tuba zuwa ga Allah amma kai lalata ka jiya sai an zo fada ko majalisi sai a taba a ce je baka san abin da ma'aikata ba ai abin nan je sai da muka aikata shi lalata nan sai da muka yi ta jiya ai bar kaza muka kwana can muka bata lokaci giya ta kaza muka sha mun aikata kaza kaga kayan laifinka wanda babu wanda sani sai kai sai ubangijin ka koma zuwa gare shi ka tuba yafi maka sai kake zuwa kana yada shi cikin mutane to irin waɗannan mutanen ba a sa ran za a yafe musu kurakuransu kamar yadda za a yafe ma wanda suke aikata laifi amma a boye ba sa bayyana laifi Allah ya shi mai kare sai Allah ya ci وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة جرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون Allah ce wa amma man utiye kitabahu bishimali amma wanda aka baiwa littafinsa bishimalihi da hannunsa na dama na hagun fa yaqulu ya laitani sai ka jana cewa ya kai cuna lam uta kitabiya ina ma da a ce ba a bani littafina ina ma da ba a ce a ce ma ban samu sakamako na ba walam adri ma hisabiya ina ma da a ce ma ban san menene hisabi menene makomata ba yana nadama ya laita ya kai can rayuwata ina ma a ce ma kanatil qadiya a ce ita ce karshen rayuwata da ba a tashi ni ba yau tashin alƙaya yana gurin cewa ina ma da a ce da ya mutu ba a busa mai rai tashin alƙaya saboda irin munin abin da ya gani a rubuce a cikin takardar sakamakonsa ma agna anni maliya dukiyata bata wadatar da ni da komai ba ba abin da dukiyata ta tsina na mai gashi ya zo cikin farfashi alqiyam ga mutane wasu suna murna suna jin daɗi ga halin da ya samu kanshi a kai yana gurin ina ma da ba a bashi sakamakon ba ina ma da bai san hisabinsa ba ina ma da a ce rayuwar shi ta duniya ta kare kakab ba a tashe shi alkiyama dukiyar da ya mallaka ba ta amfana masa komai ba ya tara kudin ya tara dukiya ya taskance tsammanin shi gobe alkiyama ta amfane sa ba ta masa amfani komai halaka anni sultaniya sannan hujjata ta tahi ta bar duk wani abin da na rika a matsayin hujja da dalili da nake ganin idan na zo alkiyama zan tsira da shi ga shi yau ba ni ba hujja ta halaka ta tabar sai ya gama wannan surutan ya gama nadama ya gama komai da cizo hannu sai Allah ce da mala'iku khuzuhu faghullu ku kama shi faghulluhu ku daddaure shi daurin al-aghlal shine a hade kafafuwa da bayan ƙiya a daure shi khuzuhu faghullu ku kama shi ku daure shi thumma al-jahima sallu sannan ku shigar da shi a cikin wutar jahannama thumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an fasluku sannan ku sanya shi a cikin sarka wadda tsawonta shine kamu saba'in fasluquhu ku naɗeɗiye shi a cikin wannan sarka innahu kana la yu'minu billahi al-azim saboda shi ya kasance baya yin imani da Allah madaukakin sarki mai kyau wala yahuddu ala ta'amil miskin sannan bai kwadaitarwa akan ciyar da miskinai kaga dalili biyu ya halaka da shi na farko bai imani da Allah madaukakin sarki ba ruwan shi da Allah ya kafurce ma Allah bai imani da Allah ina fata mun gane kaga rashin imani da Allah yana sa Allah ya jefa ka a cikin ta jahannama idan kuma ka shiga a cikin ta zaka dawoma ne ciki har abada babu wata ranar da za a fidda ka a cikin sannan rashin kwadaitar da mutane akan ciyar da miskini ba wai fa rashin ciyar da miskini ba a'a kwadaitar da mutane shi baya ma kwadaitar da mutane wanda ko bai kwadaitar da mutane akan ciyar da miskine anya ya bada da kansa kaga ba zai bada baya kwadaitar da mutane akan ciyar da miskine baya badawa rikewa yake baya fitar da zakar dukiyar shi baya taimaka ma na kusa ko na nesa mabukaci yana da bukata yana jin shi yana ganin shi ba zai iya tallafa masa danginsa na jini makusantan shi Allah ya ɗaukaka shi ya ba shi dukiya alhalin ya tallafa musu ba zai tallafa musu yana ganin su suna wahala yana ganin su suna kai kawo wani abin da suke nema na bukatar rayuwa da bai taka kara ya karya ba ba zai iya basu kuma ya sani to kaga wannan ina amfani irin wannan dukiya ina amfani irin wannan dukiya in ana neman tallafi za a tallafa mu addini yana da sai shiru ya kyale ana son a fita wa'azi ana neman tallafi malamai za su shiga daji su sun ba da rayuwarsu sun ba da lokacinsu sun yarda su bar iyalinsu da gidaddajinsu su tafi daji su yi sati ko kwana uku don su sanar da 'yan uwa addininsu yadda za su bauta ma Allah amma kai da ke da dukiya ka ba da dukiya ka hana ina batun ka fita tare da su kai da awafi sabilillah kaga babu batun shi amma da a ce za ka bada a fita tare da al'umma wurin wannan aikin kaga kana zaman ka gida amma kana tare da su ta fuskar sakamako da lada baka fita amma kamar ka fita saboda ka bada tallafin ka a fita a yada da'awa ka bada tallafin ka a fita a yada kalmar la ilaha illallah ka bada tallafin ka a fita a yi aikin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko a nemi wani tallafi za a yi wani masallaci a unguwar da kai ka san babu masallaci a unguwa kuma kana da filaye kana da dukiya Allah ya baka ka yi wannan masallacin sai gaga tare da kai za a haɗu ana shawarwari nawa nawa ya kamata a yi wa zai yi kaza wa zai yi kaza wanda inda za ka yi za ka yi fiye da yadda ake tunani kuma ba abin da zai tasiri cikin dukiyar da Allah ya baka amma saboda rawa sai ka taushe saboda son dukiya sai ka kiya ba za ka yi wannan aikin kaga wannan mummunar sifa a ce mutum baya infaqi fi sabilillah baya badawa don tallafa mu marayu baya bada don tallafa mu marasi baya bada don tallafa wa miskinai wannan babbar illa ce da za ta sa mutum ya shiga wata gobe alƙiyama Allah ya shi mai kare falaysa lahu al-yawma hahuna hamim shi kam a yau baya da wani makusanci ko masoyi da zai tsamar da shi daga abin daga halin da ya samu kanshi a kai wala ta'amun illa min ghislin baya da wani abinci da zai ci sai dai daga al-ghislin malamai suka ce al-ghislin shine ruwan da suka fito daga cikin jikin kafare da ake kona su a cikin wuta irin ruwan jikin da ke tsayewa nasu da mugunya tasu su ne za a ba dan wuta ya sha lokacin da ya bukaci shahuwa sannan kuma wannan ruwan su ma azaba ce ta musamman ba su maganin kishi kuma sai ka sha su kuma azaba ce a gare ka Allah ke shi mu kare la ya'kuluhu illa al-khati'un wannan abincin da abin nan na sha la ya'kuluhu babu wanda zai ci shi ko ya sha shi illa al-khati'un sai wanda suka kuskure ma daidai da gangan suke saba ma Allah sun sani su yi shirka sun sani su yi kafirci sun sani su aikata abin da bai dace ba suna ga ilimi ba wai sun jahilci ba Allah ke shi mu tare sai Allah ya ce فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم Mm.
وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين Allah ce fala uqsimu bima tubsirun fala kamar raddi ne akan kafirai game da abin da suke riyawa kuma suna fada na ƙaryata alqur'ani mai girma da kuma ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uqsimu bima tubsirun Allah ce ina yin rantsuwa da abin da kuke gani wa ma la tubsirun kuma ina yin rantsuwa da abin da idanun kuma ba sa iya gani innahu laqawlu rasulin karim wannan shine jawabin rantsuwa tabbat shi alqur'ani laqawlu rasulin karim tabbat magana ce ta manzo mai karamci manzo mai karamci ko ya kasance mala'ika jibril wanda shine Allah ke turowa akan duk wani manzo ko annabi da Allah ya zaba a doron ƙasa ko ya kasance ana nufin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda Allah ya jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani cewa magana shi ce duba ga cewa shi ke isar da sakon Allah zuwa ga bayan shi kuma Allah ya jingina ta ne zuwa mala'ika jibril in shi yake nufi saboda shi ne yake isar da sakon Allah na alqur'ani ko wahayi zuwa ga annabi ko manzon da Allah yake so ya zaba a doron ƙasa innahu tabbaci alqur'ani la qawlu rasulin karim magana ce ta manzo mai karamci da Allah ya turo shi zuwa ga bayan shi wama huwa biqawli sha'ir da dai ba magana ba ce ta mawaki alƙur'ani mai girma baya kama da zancen mawaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya tsare shi bai kasance ba mawaki tun da yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala bi qawli kahin wa qalilan ko ma tu'minun kadan ne daga cikin ku wanda suka yi imani wala bi qawli kahin shi alƙur'ani mai girma da dai ba magana bokaye bace ba ya sha bamban da magana bokaye ai kun san bokaye kun zamuna da su kuma kun san zancensu da sabbatunsu da dai alkur'ani ba maganar boka bai ce kuma bai kama da maganar bokaye qalilan ma tadhakkarun sai dai kaɗan ne daga cikin ku suke iya tana ku su dake wa'azi da wannan magana tanzilun min rabbil alamin shi alkur'ani littafi ne sabkakke daga ubangijin halittu gaba daya yana kaga wannan mai da martani ne da Allah madaukakin sarki akan kafare da abin da suke tuhuma annabi da shi sai ce alkur'anin nan waka ce su ce alƙur'anin nan bokanci ne ko zance ne na bokan da suka ce waƙa ce sai Allah ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir da dai shi alƙur'ani ba, ba magana bace ta mawaki suka ce bokanci ne Allah ya ce wala bi qawli kahin shi alƙur'ani ba batun bokanci bane qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin sai Allah ya ce ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Allah ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da dai a ce shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam taqawwala alaina ya faɗi wata magana da mu ba mu faɗa ba yace mu muka faɗa na wani shashin zance la akhadna minhu bil yamin da mun damke shi da dama wa thumma laqata'na minhu alwatin sannan da mun cire mishi jijiyar da take rike da zuciyarsa fama minkum min ahadin anhu hajizin sannan babu wani ɗaya daga cikin ku wanda zai bashi kariya idan muka so mu mishi haka haga wannan zancen da wa ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ne ke gaima manzon shi haka tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine zababbe daga cikin halittun Allah shi yafi kusa da halittun Allah a wurin Allah shine dan gatan Allah babu wani daga cikin halittun Allah da ya kai matsayin annabi a wurin Allah in akwai wani mutum da ya taka doron ƙasa da ya fi kowa kusanci da makami da matsayi a wurin Allah to bai yi kama da manzon Allah amma tare da haka Allah ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da wai annabi zai faɗi wasu maganganu wani shashi na zance ya ce mu muka faɗa alhalin ba musa Allah muka faɗa ba da mun damke shi da damashi da mun azabtar da shi da mun kashe shi ta hanyar cire mishi jijiyoyin da ke rike da zuciya shi Allah bai yarda ba wani ya kirkiri zance da sunan Allah ya ce Allah ya faɗa alhalin Allah bai faɗa abu ne mai munin gaske ina fatan mun gane shi yasa babban laifi ne mutum ya kirkiri magana ya ce Allah ya ce alhalin Allah bai fada in Allah ya ce zai ma manzan shi haka masoyin shi khalilin shi haka to ina ga labarin wani wanda bai kai matsayin annabi ba da yake jingina ma Allah ƙarya ya labarin shi eh ya labarin shi zai kasance ya damkar da Allah zai mishi za ta kasancewa kaga abu ne mai munin gaske mutum ya dangana ma Allah abin da bai faɗa bai ce Allah ya faɗa kuma wannan shan hankali ne ga 'yan uwa da suke zama a fadodi suna tattaunawa suna hira sai hirar ta kai su zuwa ga matsaloli na addini sai kaga mutum ya yi tsaye ya ce Allah ya ce kasa kuma Allah bai faɗa ba ya ce annabi ya ce kasa in ka bincika annabi bai faɗa wanda kaga wannan abu ne mai muni ƙarya ga Allah kun shi hukuncin ƙarya ga manzan Allah ba ta kama da sauran ƙarya ga sauran mutane annabi ce yin ƙarya a gare ni ba ta kama da yin ƙarya a kan sauran mutane duk wanda ya mini ƙarya da gangan to ya nemi matsugunnin shi a cikin wuta jahannam dan me zaka ce annabi ya ce alhalin bai ce a wannan sai mutum ya kiyaye kai kokarin faɗar abin da ka ji an ce annabi ya faɗa in baka sani ba fa kai shi kuma so da dama za ka ga matasa sun zamna a fada ana ta tattaunawa kuma tattaunawa ta addini kuma ana yin hukunci ba tare da ilimi ba sai an yi hukunci kowa ya gayi zaɓinsa sai a ce bari mu kira malam sai ka ji kira ya shigo ka alo salamu alaikum wani ma mai kiran bifan ka ne zai bai da kuɗin kira in ka maido sai ce to ina da tambaya menene tambayar ka menene hukum sai dama zaka sana ku tsaya ku tsaya ku tsaya ga dai malam yanzu ga malam na kire shi za ku hukuncin masala malam ina da et tambaya ka ji ma et saboda sun riga sun yi mi sun wuce wannan masala saboda karama ce in karama ce da mi ka bugu ka hallale ta ma wadakin bayan ya bugu ya ce malam ina da wata et tambaya na ce to ka ketare ta kenan ba kanka amsa sai ta babbar tambaya ce yanzu wasu sai su ja muna da in yace ina da yar tambaya sai ma kan shi gyara sai ja ko da yake ba yar tambaya ba ce abinda baka sani ba ai tambaya ce in ya so idan ka ba su amsa wanda ya gayi abin da ya dace sai ce kaga na samu sun mai da abin kamar kale kale ko wasan wanda kuma Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula bale ka rika fatawa cikin addini da shahidci ka rika fatawa cikin musulunci ba tare da ka sani ba shi yasa ibn qayyim rahimahullah ta'ala ya litta yasa mishi i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin ku kiyaye fatawar da kuke kamar kuna sitam ne kashe daga wa daga Allah madaukakin sarki shi yasa abinda baka sani ba ce baka sani ba ko da kai malami ne wani kira ka akan wata mas'alar da baka da ilimi akan ta abin da ke dole a kanka ka ce ban sani in kuma matsala ce da ke bukatar bincike da nazari ka ce ba ni wani ɗan lokaci kaɗan sai na yi nazararta ba laifi ba ne ba ba damuwa ba ce ba haka shine mafi sauki a gare ka sama da kamar Allah da manzon shi karya ina fata mun gane abinda baka sani ba kake fatawa da shi kar kama Allah karya kuma wannan shine zai nuna maka illa da irin ƙarerayen da sauran ƙungiyoyin da suke danganta kansu zuwa ga addini suke ma al'ummar musulmi da sunan cewa addini kaga mutum ana zamana lafiya lau ya lamunce ma wanda ke zamana aljanna duniya da lahira haka wani yi fa a gane fa ana zamne wani ɗan ɗariƙar tijaniya sai ya ce ma jama'a na muku kyauta na lamunce muku duniya da lahira kai mutumin da zai lamunce maka duniya da lahira shi karan kanshi yana da tabbacin zai tsira zai tsira gobe alkiyama eh annabi fa yace wala adri ma yaf'alu bi wala bikum ban san abin da za a yi da ni ba gobe alkiyama bale ku annabi fa ke faɗa wannan yadda malamai sun ce ya faɗa hakan ne kayan a sabko mushi inna fata ina laka fathan mubina amma kai wa ya sanar da kai cewa kana da garantin tsira bale har kama wani namani daga cikin mutane kai awa kai wane ne irin wannan azarbabi da rena mutane da rena shari'a Allah da rena girman Allah in ba irin waɗannan mutanen babu wanda zai yi ka kai tun daga annabi Adam ya zuwa ƙarshen annabawa da manzanni shine wa annabi Muhammad babu wanda ya taɓa al'umman shi dukkan su garantin za su shiga aljanna babu in akwai a kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani da ya kai shi san al'ummar shi ko akwai babu wallahi da Allah zai ba annabi zabi akan me yake so game da al'ummar shi annabi zai ce kar a samu dan wata ko guda daga cikin su saboda me yadda yake san al'ummar shi yadda yake tausaya musu لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صفة شيدة شيدة الله cewa annabin nan da Allah ya turo a cikinku yana jin yauni akan duk wani abin da zai ba ku wahala baya son ku wahala baya son ku shiga azabar Allah baya son ku samu kanku cikin damuwa baya son ku samu kanku cikin tashin hankali sannan kuma harisun alaikum mai kwaɗayan dukkan alheri ne akan sannan bil mu'minina raufur rahim game da masu imani mai tausayi ne mai ra'afa ne ga masu imani tare da haka kaji ya ce duka al'umma shi aljanna ne ko gaya min bai taba faɗa kuma annabi zai faɗa haka saboda haka shiga cikin gonar Allah ce Allah ne ke sa wanda ya so daga cikin bayan shi a yana ina shi mutum bai da makamashi kai tsaidawa sai ya biyu ta ƙarƙashin shi wannan dishirme ne da sabbat dishirme ne da sabbat yaushe aka ahi shehun nashi yaushe aka san shi to kayan shehun nashi a mutane za su sadar da ubangiji eh wannan duk shirme ne faraka maka ne kaga mutum na cewa wa man yuhibbuni kamar da in yasa yake cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtan duk wanda ke so na yake kamnata ni in yas da wanda ya ganni da idan sa zai shiga aljanna wannan yana bukata a ce maka ƙarya ce eh kuma ku lura da wannan magana da kyau wanda ya da'awa irin wannan magana fa yana nuna shi dan mine ne dan aljanna ne saboda ya alanka ya alakanta shigan mutum aljanna da san shi ko ganin shi shi ka ka same shi wuta yana aljanna karin farko kayan kai ka ci a wannan ƙarya ce ko shakka ba yaudar al'umma ce mutanen nan suke fa in kana neman fitattun fasikai ba baka musu wannan ba wani bane sam wali sam abbai bari yayi irin wannan da'awar ta kazanta kuma wali abbai danganta mutane zuwa gare shi ya raba su da Allah madaukakin sarki ko ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk fadin katashin da yayi a garin makka yana koyar mutane tauhidi da aqida kokarin yake ya alakanta bayu dawa da ubangijin su saboda mushi shi kadai in za su kira su kira Allah shi kadai kar su dogara ga wani wanda ba Allah annabi ma kararraka ya fito musu ya ce ba zan iya fa'idantar da ku da komai ba auren Allah la ughni ankum min Allah shay'a bai iya amfana muku komai a wurin Allah madaukakin sarki yace Fatima yarsa ce fa yana son ta yana kamnarta saboda san Fatima da annabi yake yi da kaunarta yace wani shashe ne na jikin shi ta Fatima kamar wata tsoka ce a jikin shi amma annabi sai da kira ta ce ya Fatima ya Fatima bintu Muhammadin salini min mali ma shi'iti la ughni anki min Allah shay'a yake Fatima yar manzon Allah tambayen ni da duk abin da gare ni na dukiya zan baki amma ba zan iya fa'idantar da ke da komai ba a wurin Allah me zai tsira ta ita kenan ta bauta ma Allah madaukakin sarki amma kai ka alakanta shiga aljanna akan san ka da kaunarka da ganinka ka san ko shakka babu wannan ƙarya ce haka shugabansu ɗabutunsu ahmad tijjani ya faɗi a cikin jawahirin ma'ani cewa duk wanda ya gan shirar litinin da wanda ya gan shirar juma'a kai ko da wanda ya gan shi bai hudi ne sai ya shiga nishan wannan wace irin magana ce kuma wannan magana fa in ta tabbata haka ne ya fifita kan shi akan manzan Allah haka ne abu lahab dan uwan annabi ne na jini makusanci ina ne makomashi take eh tabbat yala tabbat yada abi labin wa tab abu talib shi yare ni manzon Allah a hannun shi ya girma ya ba annabi kariya a garin makka wani ba zai taba annabi ba saboda annabi jininsa ne kuma ya ce annabi je yi da'awarsa bai yi imani da da'awarsa ba amma ya san gaskiya ce ce amma ya je faɗa ba wanda ya sai taka la'anci shi amma ƙarshe da rayuwar shi ta zo cikawa annabi sai da ya shi hawurin shi ya ce ya am ya ɗan uwan babana qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah abinda nake so da kai kawai ce la ilaha illallah in ka faɗi wannan kalma zan tsaya gaban Allah akan wagga kalmar da ka faɗi ƙarshe ya ce huwa ala millati abdul muttalib ya ce yana nan akan addinin abdulmuttalib a haka ya cika ya ƙi ya faɗi la'ila a illata ƙarshe yana ne makomashi eh mutuwar da ya yi fa a kan kafirci annabi bai ji daɗin haka annabi bai so haka annabi mu ya ce la'astaghfiran na laka malam unha zan yi ƙanima maka gafara Allah matuƙar ba a hana ni ba annabi ya nuna bacin ran shi da rashin jin daɗi Allah ce innaka la ta'di man ahbab walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin karshe yana ta nema masa gafara me Allah ya ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ها بيداتي بقى النبي da wanda suka yi imani su dinga nema magafara akan mushrikai kaga annabi bai shi dadin mutuwar shi akan kafirci ba amma duk da haka wuta zai shiga ta yaya kai zaka cewa duk wanda ya ganka ranar litinin da ranar juma'a ko da bai hude ne sai ya shiga nishan ba zai mutu ba akan kafirci kaga wannan ƙarya ce da raina mutane ma da raina wanda ke gaban su wai ku gaya mana a tsarin sufayen nan me suka kawo al'umma annabi na tallafi da taimako cikin hanyar da'awa sun koya mutane sallah sun koya mutane azumi sun koya mutane tauhidi eh me suke ma mutane zamna suke da sunan waliyye da manya-manyan rauna ana ba su hadiyya suna ci da suna ci da iyalansu banda haka me suke sai ma fitina ta tsubbu da shirka galibin sufaye da shehunansu wallahi an tsubbu ne sun yi zamne sun naɗa kansu akan kujeru kowa na zuwa yana gaya musu bukatunsu wai bukata ta biya don mi za ku raba mutane da ubangijinsu kuma kai don mi za ka nace sai wani ya roƙa maka Allah me ke tsakaninka da ubangijinka ne yarda da kullum ka ce ma mutum ya maka addu'a ya roƙa maka Allah kamar kana yanke alaƙa da ubangijinka ne me ke tsakaninka da Allah da ba zai karɓa maka addu'o'inka in ma ka yi so ɗai da makamanta haka kar ka nace kullum ka zamana ana baka kuɗin fatiha ka zamana kana neman a maka addu'a ko da yaushe roki allanka nemi allanka biya ma bukata kuma zai biya ma bukata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudu haka ake so a halakan tabayu da Allah madaukakin sarki amma in ba haka ba waɗannan mutanen banna kawai suka ma addinin musulunci illa kawai suke mishi wallahi in a ce mutum yana da ilimi ya iya karanta littafi ya fahimci sakon da littafi yake doke da in aka cire maka bango na littafin shawarar ma'ani na dama da hagu aka baka ka karanta wallahi za ka yi zaton wani bibil ne na kiristoci ko yahudawa kake karanta saboda abin da ke cikin na muni da kafurce ma Allah da izgili ga Allah madaukakin sarki shi yasa na mutanen karka bata lokacin ka game da su ka nisance su iya nisanta kar su yaudare ka cewa ai dariƙan nan ba komai da ke cikin ta sai salati da istighfari da la ilaha illallah to ka gaya mini salati da istighfari da la ilaha illallah sai da ka fara tijani aka fara su wa aka aiko da su eh annabi aka aiko da su kuma ƙarya ce masu ke fa salatul fati in ba a baka shi ba in ka shekara dubu kana karanta shi baka da lada ko guda auren Allah ayan an gane ko in ba a laƙana ma ɗariƙa ba in ka shige ta kai tsaye da nufin ka yi aura da na ɗariƙa ko kai su baka da lada sai an sa ka ciki wani irin addini ne wannan yanzu aka koya maka salatul ibrahimiyya ka iya ka je ka karanta ba za ka samu lada ba da ɗaya sai Allah ya maka nawa goma to amma suna su sai an baka na lamunce maka yi in ba a lamunce maka kai kai banza shi yasa Allah ya kiyaye mai karim don haka yi ma Allah ƙarya ba ƙaramin laifi ba ne abu ne mai munin gaske Allah ya kiyaye mai kare Allah ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai ga wani zance ko wani shashin zance ya dangana mana shi mu Allah alhalin bin faɗi wannan magana ba Allah ce la akhadna minhu bil yamin da za mu damki annabi ta damarsa ko mu damke shi da dama mu mushi azaba ta hanyar yin haka thumma laqata'na minhu watin sannan annabi zamu cire masa zuciya sakamakon dangana mana zance da cewa mun ce mu mu fada yufama minkum min ahadin anhu hajizin Allah ya ce sannan kuma babu wani ɗaya daga gare ku da zai iya ba annabi kariya idan muka so mu mushi haka matuƙar ya dangana mana maganar da mu ba mu faɗe ta wa innahu lalle shi alqur'ani mai girma la tazkiratun lil muttaqin ambato ne lil muttaqin da wa'azi ga wanda suke jin tsoron Allah masu takawa wa inna la na'lamu anna minkum mukaththibin lalle musu Allah la na'lamu tabbat mun san cewa anna minkum mukaththibin lalle daga cikin ku akwai masu karyatawa akwai masu karyata annabi akwai masu karyata alqur'ani mai girma wa innahu lalle shi alqur'ani mai girma zai kasance la hasratun alal kafirin da dama da kuma taɓewa akan wanda suka kafirce ma Allah gobe alkiyama ga su sun ga wanda suka bi alkur'ani sun tsira Allah ya cece su sun shiga aljanna ga su sun kafirce mishi su kuma za a kai su gidan wuta wa innahu la haqqul yaqin lalle shi alkur'ani la haqqun tabbat gaskiya ce yaqinun bisa ga yaqini da babu shakku ko kokonto game da haka fasabbih bismi rabbikal azim dan haka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma ka raba shi da dukkan tawaya da na ƙasa subhanahu wa ta'ala na ganin zamu dakata abin da faɗa dai da Allah samu samu da kuskure kuma kamar insha Allah ya fi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi